akwai tambayar da aka yi a satin da ya gabata wanda lokaci bai ba mu dama mun amsa tambayar ba za mu fara da wannan tambayar tambayar ita ce shin annabi isa alaihi salam ya yi aure kuma ya haihu yana da zurriya wannan ita ce tambayar da aka yi to babu dalili a nassi na alkur'ani ko kuma nassi na hadisi wanda yake ingantacce wanda ya tabbatar da yin auren annabi isa ko korewa babu nassi da ya nuna cewa annabi isa ya aure ko kuma ya nuna cewa annabi isa bai yi aure ba amma dalilin da muka samu cikin alkur'ani dangane da annabawan allah gaba ɗaya allah yana cewa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya allah maɗaukakin sarki a suratul ra'ad yake ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa lallai mun aiko manzanni gabaninka an aiko manzanni gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ja'alna lahum azwajan manzannin da muka aiko gabaninka mun sanya musu mata wa zurriya ko mun sanya musu zurriya malamai suka ce ƙarƙashin wannan za a fahimci cewar kenan manzannin da suka gabaci manzan Allah sallallahu alaihi sallama suna da mata kuma suna da 'ya'ya to kaga wannan dalili ne gamammen dalili dalili ne wanda yake dunkulallen dalili amma a samu keɓantaccen dalili da ke nuna cewar annabi isa alaihi salam ya yi aure kuma ya haihu ba a samu wannan dalilin ba a cikin alkur'ani ko kuma cikin hadisi wanda yake ingantacce to malamai abin da suke bayani a wannan gabar sawa'un annabi isa ya yi aure ko kuma bai yi aure ba kowane ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori guda biyu duka alkhairi ne a gare shi shi annabi annabi isa a matsayinsa na na annabin allah subhanahu wa ta'ala kenan duk wanda zai zo yana sharhi ko yana fashin baki yana ƙarin bayani yana bayanin adadin 'ya'yan annabi isa da matan annabi isa ko matar annabi isa to wannan magana ce wacce za a kira ta da kitabun ra'asi wanda babu dalili a kansa saboda dalili ingantacce bai hakaito mana bayani akan akan haka ɗin ba wallahu ta'ala a'lam sai tambaya ta biyu na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalamu wa rahmatullah Allah ya saka wa malam da alkairi malam tarihi ya nuna Uthman bin Mas'ud wancan sati mun karanta tarihin Uthman bin Mas'ud mun karanta cewar Uthman bin Mas'ud shine mutum na farko da ya fara rasuwa a garin madina sannan shine mutum na farko da aka fara birnewa a makabartan baki na madina sannan kuma ya rasu bayan yakin badar to wannan tambayar akan haka yake tambayar ya ce malam tarihi ya nuna uthman bin mas'un ya rasu bayan yakin badar ga kuma hadisin da aka samo cewa ya nemi a masa izini ya dandake kansa mun karanta hadisin satin da ya wuce usman dan maz'un ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa izini ya dandake kansa mun karanta wannan hadisi ya ce ga hadisin da aka samo cewa ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa izini ya dandake kansa sakamakon gauranci da ke damunsa in sun tafi yaƙi to a zahiri sai ya nuna kamar akwai karo ina son ƙarin bayani an gane tambayar an yi bayani cewar usman dan matsun bayan yakin badar ya rasu sannan kuma riwaya ta hadisi ta nuna cewar ya nemi izini gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya masa izini ya dandake kansa saboda gaurantaka da ke damunsa in manzan Allah ya fita yaki to sai yake ga kamar akwai karo an gane inda karan ya zo ina ne karan ya zo yakin badar shine yakin farko sannan shi kuma bayan yakin badar ya rasu to kuma yana nema in an fita yaki a bashi dama kenan yakin badar din ne an gane bayanin tunda yakin badar shine yaki na farko to inda ishkalin zai kau shine zai iya yiwuwa a yakin badar din ne ya nemi wannan izini tunda fitan annabi yakin badar kafin ya je dawo madina ya yi sama da sati guda to mutane kuma halitta iri-iri ne akwai wanda zai iya wata sha'awarsa ba ta motsa ba wani kuma zai iya sama da wata ma wani ba zai iya kwana uku ba Mut- mutane iri-iri ne kowa da yanayin yadda allah ya masa halittarsa shi yasa aka aka ɗaga kafa wa namiji a auri mata hudu aka daga kafa wa namiji a auri mata hudu yadda mace za ta iya haƙuri da sha'awa ɗa namiji ba zai iya ba kuma ya danganta daga halitta zuwa halitta wani ya fi wani sha'awa to idan ya zamanto yana cikin waɗanda suke da ƙarfin sha'awa to ko da ratan kwana uku ya samu tsakaninsa da matarsa zai iya shiga wani matsanancin yanayi balle a ce ya samu sati guda to zai iya yiwuwa a yakin badar ɗin ne da aka tafi aka yi sama da sati guda shi kuma ya nisanci matarsa abin sai ga yana nema ya furnace shi sha'awarsa tana nema ta furnace shi to sai ya nemi izini gurin manzan Allah akan manzan Allah wannan yaƙi na farko fa aka fita ga yanayin yadda na samu kaina ciki to yaya abin zai kasance an fita yaƙi na biyu na uku na hudu na biyar kenan kaman ba zan iya ba in na haka ni kwana ji kunya to abin ma da ya fi zama min alkairi gara in dandake kaina kawai in huta in yi ta aikin Allah to shi ne ya nemi izini gurin manzan Allah cewa manzan Allah ka mun izini in dandake kaina in huta da yanda sha'awa ke ingizani ke zabura ta ta yadda nan gaba in ka fita yaƙi ba zan shiga cikin matsi ba ba zan shiga cikin damuwa ba to zai iya yiwa a yaƙin badar ɗin ne ya nemi wannan izini gurin manzan Allah dube da cewa ba shi ne yaƙin ƙarshe ba shi ne masomin yaƙin annabi to kuma ai ba a ƙare yaƙin ba daga kansa tunda bayansa ne aka yi yakin Uhud an yi galaba kan mushrikai ƙuraishawa a yakin Badar kuma sun tafi da aniyar sai sun ɗau fansa ka kenan za a sake dawowa a yaki za a sake dawowa a gwabza wani yakin to sai yake ga idan yakin ya ci gaba da tafiya a irin wannan yanayi da yake samun kansa ciki akwai matsala akwai damuwa to me ga mafita yana ga kawai gara ma ya dandake kansa kawai ya huta ta yadda in ya tafi yaƙi ba shi da wani abin da zai na zungurarsa yana ingizarsa ingiza shi na sha'awa ina fata an gane bayani to zai iya yiwa a yaƙin badar ɗin ne ya nemi wannan izini gurin manzan Allah manzan Allah kuma sai bai masa izini ba annabi Allah sai ya ce masa akwai mafita ba dandake kai bane kawai zai kawar ma da sha'awa ko ya rage ma ƙarfin sha'awa kai azumi manzo Allah ce masa kai azumi in za ka yi azumi to wannan kaifi na sha'awar taka zai ragu zai disashe har zuwa lokacin da za a kammala yaki ka dawo gurin iyalinka to ina ga dai kamar ai abin ya fito ko kuma da saura kamar abin ya fito zai iya yiwa a yakin badar ne ya nemi izini dube da cewa akwai yakukuwa da za su iya zuwa nan gaba to don ya zamanto yakukuwan da za su zo nan gaba matsanancin yanayi da ya samu kansa ciki a yakin badar don ya kaucewa afkawa cikin irin wannan matsanancin yanayi sai ya nemi annabi ya bashi izini ya dandake kansa yana ga dandake kan nasa shine mafita annabi kuma sai bai goya masa bayan haka ba shi yasa sa'ad dan abi waqas ya ce da annabi ya masa izini ya dandake kansa dukkan musahabansa duk da mun dandake kawunan mu saboda duniyar ba ita bace gabansu sha'awar ba ita bace gabansu a aya za su yi su samu yardan ubangiji wannan ita ce a gabansu to da annabi bai masa izini ba sai kowa ya kame daga dandake kansa shi yasa malamai suka ce dandaka haramun ne ga ɗa namiji saboda me saboda manufofi na shari'a za a sauka daga kansu yana da cikin manufofi na shari'a a ta haihuwa amma ba a ta haihuwan yuyuyu ba a haifi nagartattun 'ya'ya a musu tarbiyya a ɗora su kan turba ta musulunci shi yasa wasu malaman masu na ga in har kasan za ka haifi 'ya'ya ba za ka ba su ci da sha ba ba za ka ba su nagartaccen ilimi ba ba za ka ba su tarbiyya ba to kar ka haihu dan ka haihu ka haihu a kanka bala'i saboda me saboda amana ce a wuyarka sai Allah ya tambaye ka ranar gobe kiyama da yawa kuma daga cikin iyaye suna wasa da wannan amanar za a haifi aya sai a bar su a layi layi ita za ta koya musu karatu ita za ta ba su tarbiyya to wannan ko shakka babu zai tsaya shi da 'ya'yansa gaban ubangiji kuma sai ya amsa tambaya saboda haka in ka san ba za ka iya tarbiyyan 'ya'ya ba ba za ka iya ɗaukan nauyin cinsu da shansu ba to kar ka haihu saboda in ka haihu ka haifa kanka bala'i da za ka je ka tsaya da shi gaban ubangiji shi ne sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da masu tarbiyya ne ba zai alfahari da fanɗararru ba wallahu ta'ala a'lam wannan mai tambayar yana cewa assalamu alaikum malam allah karawa rayuwa albarka amin ya ce lokacin yin addu'a ana so mutum ya ɗaga hannunsa tambaya ta ita ce lokacin da liman yake kan hudubar juma'a bayan ya gama liman yana yin addu'a amma na ga mutane mafi yawa ba sa ɗaga hannunsu ko akwai hani ne akan hakan to dangane da ɗaga hannu a lokacin da liman yake addu'a akan mimbari an samu annabi sallallahu alaihi sallama yana kan mimbari wani balaraben ƙauye ya shigo ya samu annabi ya koka masa cewar suna fama da fari na rashin ruwa gari ya bushe ciyayi sun bushe dabbobi ba su da abinci ba su da ruwan sha mutane sun shiga kaito sun shiga halin ƙaƙanikayi to shine annabi sallallahu alaihi wasallama a take daga hannunsa yayi addu'a Anas dan Malik shine marawaicin hadisin yace kafin annabi ya sauke hannunsa hadiri ya haɗi gari yayi baki kirin yace sun yi sallah kafin kowa ya isa gida gidansa ruwa ya sauka ruwan sama ya sauka to saboda haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallama anan an samu ya daga hannunsa to amma sauran sahabbansa sun ɗaga hannayensu annabin shi ne ya ɗaga hannunsa su ba su ɗaga hannayensu ba shi da ya yi addu'ar shi ne ya ɗaga hannunsa sallallahu alaihi wasallama to shi ne wasu daga cikin malamai suke ga cewar a lokacin da ake addu'a an kyamaci ma wanda shi ba limamin ba ya ɗaga hannunsa lokacin da ake addu'a addu'a a kan mimbari ake bayan an kammala ba wasu daga cikin malamai suna ga an kyamaci sauran jama'a da suke zaune su daga hannunsu imam malik kama yana ga bid'a ce imamu malik imamu daril hijira yana ga bid'a ce kai da kake zaune liman da yake kan mimbari yana addu'a ka daga hannunka imam malik yana ga bid'a ce me yasa saboda baya daga cikin aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa kaga da yawa daga cikin mutane a lokacin da ake kudu ba ba sa daga hannunsu imamu malik imamu shafi'i suna ga daga hannu a lokacin da liman yake addu'a bayan ya kammala kudu ba ranar juma'a suna ga wannan bid'a ce me yasa saboda sahabban annabi ba su yi ba ko da an samu annabi ya daga hannu akan mimbari ya yi addu'a to lokacin da annabin sallallahu alaihi wasallama ya daga hannu yake addu'a su ba su daga hannayensu ba to sai suke ga yanzu kai ka daga hannunka bid'a ce to da yawa daga cikin malamai dai sun kyamaci hakan kamar yadda ya zo cikin littattafan malaman fikihu to shi yasa da yawa daga cikin mutane za ka ga ba sa daga hannunsu a lokacin da ake addu'a wallahu ta'ala a'lam wa alaikumus salam ya halatta kai ma tambayar ka kenan ko to abinda za mu karkare da shi a shine muna muna mika ta'aziyarmu ga masarautar wannan yanki na katagun sakamakon babban rashi da aka yi a wannan yanki na makaman katagun allah gafarta masa allah ya rahamshe shi allah ya yalwata kabarinsa allah ya kai haske cikin kabarinsa allah ya albarkaci abin da ya bari allah ya tseratar da shi daga azabar wutan jahannama allah ya tseratar da shi daga fitinar kabari sauran musulmai da suka riga mu gidan gaskiya allah gafarta musu allah yalwata kabarinsu allah ya tseratar da su daga azabar wutan jahannama mu kuma da muka saura da rayuwarmu mu ma in mun bi su mu ma allah ya gafarta mana allah ya haskaka kabarinmu allah ya yalwata kabarinmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته